الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله دي ساكنون من وانا رانا juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na bulugul mara muna cikin kitabu sala babu sifatu sala za mu tashi hadisin abi humaydin sa'idi mala yace an abi humaydin sa'idi radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه هذا ومنكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد ودعا يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجل رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدتي أخرجه البخاري دقى أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يدعى الله تقارى تبتا أغريشي قال يكشي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر إن يكبر جعل yadaihi sai ya sa hannayen shi hada wa mankibaihi daidai kafaɗunsa zai daga su haka Allahu akbar ko wani yana daga cikin ruwayoyin da aka wani lokaci kuma daidai kunnuwansa wa idza raka'a in kuma yayi ruku'i amkana yadaihi min rukubataihi sai ya mi ya tabbatar da hannayensa ga guwansa rukubatai sannan yana tabbatar da su haka lokacin da ya ruku'i sun mahasara zaharahu ko sannan sai ya daidaita kanshi a abin nan bayan shi da kanshi bai sunkuya ba kuma bai daga ba zai ta yi ma'ana daidai dabansa da kansa za su daidaita bai sunkuya kan shi ba bai daga shi ba shi ne hasara zaharahu ma'ana zai sanya bayan shi daidai da kansa bai da rafa a ra'asahu in kuma ya ɗago kansa daga mai daga ruku'i istawa sai ya daidaita hatta ya da kullu faƙarin makano sai kowane gaba ya koma wajensa kenan ba wai da ya taso ba ne ya koma a'a suka ce faƙar ɗin nan shi ne ƙasusuwa na gadon baya ƙasusuwan ma'ana tsatson mutum lokacin da mutum ya yi ruku'i to waɗannan ƙasusuwan suna rabuwa daga wurarensu da haka in mutum ya miƙe tsaye bai kamata ya koma ba zuwa sujida sai kowane ƙashin shi ma'ana ya koma wajen shi kenan an taso sai an ɗan tsaya sannan a ta zuwa sujida ba wai wanda ake kora wani mutum kayi ya gama tsayuwa ma kuma ya koma wannan kuskure ko fa'ida sajada idan kuma ya sujida wada a yadaihi yana aza hannuwansa gaira muftarishin ba yana mai shimfiɗa hannuwansa ba wala ƙabe da hima ba yana kuma masu mai damƙe su ba ba yayin haka shi ne gairar muftarishin wala ƙabe da hima kuma ba yayin haka haka ma'ana ya damƙe su ba ya shimfiɗa su bai damƙe su wajen sujida ko sannan واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة زي خسكن تدى جفا ياتن سنقها زي خسكن تدى سوق القبلة wannan jaffan yatsu yana kafa su ne su fuskanci alƙibla haka ba wai haka ba ko kuma mutum ya haka a'a za su dibi alƙibla waɗanga ya kawa su haka su huskanci mai su huskanci alƙibla wannan ke wa idza jalasa fi rak'atayn in ya zamna a cikin raka'a ta biyu jalasa ala rijlihi al-yusra yana zama ne akan kafar shi ta hagu wa nasabal yumna sai ya kafa kafar dama shine ya haka wannan ya kawata ya zauna ba su wanga ta hagu raka'a ta biyu na farko ya zauna masa kawar da hagu ya kafa kawar shi ta dama wa idza jalasa fi raka'ati al-akhira in kuma ya zauna a raka'a ƙarshe qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kawar shi ta hagu wa nasaba al-ukhra ya kafa guda ta dama wa qa'ada ala maƙadati sai ya zauna a kan mazauninsa ma'ana a kan abin nan tuɓurkansa shi ne haka ya haka ƙaddamar yusra wa nasabar yumna wa jalasa ala maƙadati wannan shi ne zaman da ake na ƙarshe ko? أخرجه البخاري إمام البخاري رويتوش وأن حديث نانونا من واجب تنكبر حرما متيجة الله أكبر باع كل صلى دوني باع الله أعظم الله الأعلى والله الأجل آه الله أكبر أنا صدق هنوى hasu kai daidai ka hudu tare da ita wannan kabbarar ta harama sannan hadisin na nuna mana ana son a tabbatar da hannaye daga guwai a lokacin ruku'i sannan sai a buɗe yatsun haka kenan ko sai a buɗe su da kuma daidaita gadon baya a lokacin da aka yi ruku'i daidai da kai ko sannan ɗago kai da hannaye har su yi daidai da mai kafaɗin mutum wannan ya shahi liman da wanda yake shi kaɗai cewa sami Allahu liman hamida ko mamu ya ce rabbana wa lakal hamdu sannan mutum ya sujida ya ada tafina hannayensa akan ƙasa ba yana mai shin huɗa su ba ba yana mai ba yana mai shin huɗa zira'in shi ba yana mai huskantar da yatsun hannayensa zuwa alƙibla. Wa'an Aliyu, wa'an Aliyu ibn Abi Talib, daga Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ida kana ida ƙama ila sala, in manzan Allah ya tsayu zai sallah, bayan ya yi takbiratul ihram. سيد دعاء الاستفتاح قال سيد وجهت وجهي إنا من هسكن تد هسكاتا للذي فطر السماوات والأرض كواندا يقع جسم ميدك أسا هزوى قرش إلى قوله هزوى فدس من المسلمين اللهم أنت الملك الله كيني من ملكي لا إله إلا أنت ba abin bauta da gaskiya sai kai rabbi wa ana anta rabbi wa ana abduka kai ne ubangiji na ni kuma bawanka ne ila akhiri har zuwa ƙarshen shi wa muslim muslim ya rawato shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim inna zalika fi salatin layli yana karanta wannan ne a sallar dare a sallar dare wannan hadisin na nuna mana buɗe sallah ta farilla ce ko kuma ta nafila ce ko ana cewa bayan sallah bayan takabiratul ihram kahin ayi ta'awiz sai mutum ya fara karatu ya ce ya yi isti'aza ya yi karatu a raka'a ta farko ta farko ake karanta wannan du'a'ul istiftah wannan mandub ne mustahabbi ne ba wajibi ba saboda hadisin musi'u salatahu wanda ya gabata lafuzza daban-daban sun zo amma wanda ya yi kowane lokaci mutum ya zo da wasu lafuzza wani lokaci ya zo da wani lafuzza don mutum ya haɗa waɗannan dalilan gaba ɗaya wannan kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا كبر للصلاة إذا يكبر صلى تكبيرة الإحرام كينا سكت هنيهة سيشرو للوكتي كلام قبل أن يقرأ كهي كرات فسألته يتي سينة بيش فقال سينتي faƙara sai manzo Allah ce aqulu ina cewa ne cikin wannan ɗan shirun da nake bayan nayi kabbara Allahumma ba'id baini wa bain khataaya ya Allah ka nisanta tsakanina da kuma tsakanin kusakuraina kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta Allahumma naqqini min khataaya ya Allah ka tsabtace ni daga kusakuraina kama yunaqqa thawbul abyadu kamar yanda ake tsabtace fararen tufafi min danasi daga dauda ko kowa ya san farin tuwa in yayi dauda inda yake ko amma an waye an wanke sai kuma mi tas Allahumma ghasilni min khataayaya Allah eh, ka wanke ni daga kusakuraina bilma'i da ruwa ko? bilma'i da ruwa wasalji haka ne ko? da ƙanƙara wadda take zubowa daga cikin giragizai walbarade da kuma sanyi wannan shi ne kai matuƙa wajen mi ha? wajen mi sanyaya abinda yake mai abin nan zafi ko yana wani shi ne kai matuƙa wajen wanke zafin zunubai wanda abinda ake nihi dana shi ne Allah ya gusar da mi zunuban mutum yana wannan hadisi na nuna mana ana son wannan karanta wannan addu'a ta istifta kuma wurin da ake baya an yi kabbar ta harrama ne kayin a yi karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan a fara karatu za a dan shiru kaɗan ne a yi ta kenan yadda siffar wannan buɗe wannan addu'a ta buɗe sallah ana yin ta ne a asirce ilaha illallah wa an umar radiyallahu anhu daga umar yarda Allah ta tabbata a gare shi annahu kana yaqul ya kasance yana cewa ya kasance yana cewa ciwa umar aiwa سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ya kasance yana cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika Sarki ya tabbata gare ka da kuma godiya gare ka wa tabaraka smuka sunanka ya albarkantu wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaku wala ilaha gairuka ba wani abin bauta da gaskiya da ba kai ba wannan hadisi rawar muslim ya rawaito shi bi sanadin munqati'in da sanadi wanda yake munqati amma imam dar qutni ya rawaito shi mausulan wanda babu inqita'i a cikin sanadin sai dai mawqufi ne daga wa ga ga Umar aka ce magana Umar ce wani abu da kwatankwacin shi an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri marfu'an hadisin da aka jingina shi zuwa ga manzon Allah inda al-khamsati a wajen marwaita guda biyar wa fihi a cikin sa yace wa kana yaqulu ba'da takbir bayan kabbara yana cewa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi أعوذ بالله السميع العليم إنا نمن تري دا الله وندي كي ميجي مسني من الشيطان الرجيم دغ الشيطان جففي دغ رحم الله من همزه دغ هوكا دا يكي سامتاني وكما سوما فرفاديا ونفخه da kuma wasiwasi wanda yake sanyawa a cikin kirazan mutane wa nafsihi da kuma sihiri ko sihiri wanda yake sanya mutane yi na kasance na yau suka ce wannan yana kasancewa na asalla da manzo Allah ke ta dare wannan ɗaya ne daga cikin nau'o'in istiftahat addu'o'in da ake na buɗe sallah ibn qayyim yake cewa ya inganta cewa Umar dan Khattab Allah ƙara mashi yarda ya kasance yana buɗe sallah da shi kuma yana ma bayyanawa dan ya karantar da mutane kenan wannan yana ɗaukar hukuncin abin da aka samo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sannan karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah sunna ce mandubiya mustahabbiya a wajen jamhur imamun nawawi yake cewa ka sani cewa neman tsare bayan addu'ar buɗe sallah sunna ne ana gabatar da wannan ne ga karatu ta Allah ki ta fa'ida qara'atal qur'ana fasta'iz billahi من الشيطان الرجيم kenan an so in kika karanta addu'ar bude sallah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ki biyo da karatu ko wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga aisha Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yastaftihu as-salata bit takbir yana buɗe sallah da kabbara takbiratul ihram kenan wal qira'ata la karatu bilhamdulillahi rabbil alamin ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a ya kasance idan yayi ruku'i lam yushkhis ra'sahu oh haka ne baya daga kanshi sama haka wa lam yusawwibhu baya daga kanshi sama sannan walam yusawwibihu kuma baya yin ƙasa da shi walakin bayna zalika tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa ne yake yi da kansa yanin bai daga kai haka baya yin haka ƙasa yana daidaita shi ko bai daga kanshi sama bai kuma ƙasa da kai haka sosai a tsakanin ɗagawa da yin ƙasa da shi haka yake in yi ruku'i ne yana daidaita kanshi da gadon bayansa gadon bayansa da kansa a kana idan rafa amina ruku'i idan ya dago da ruku'i lam ya sujudu baya yin sujuda hatta ya stawiya qa'iman sai ya daidaitu tsaye ma'ana sai ya tsaya wa idan rafa ra'sahu min as-sujudi in ya dago kanshi daga sujuda lam ya sujudu baya yin sujuda ta biyu hatta ya stawiya jalisan sai ya daidaitu a zamne ya zamna dangalgal wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn tahiyyata ya kasance yana faɗan tahiya a cikin dukkan rako'o'i guda biyu yana yin tahiya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra yana shinhuda kafar shi ta hagu wa yansibu al-yumna ya kafa ta dama wa kana yanha an uqdati uqubati shaytan ya kasance yana hani daga uqubati shaytan ko ma'ana zaman shaidan zaman shaidan shine ake ce ma al wanda aka hana mutum ya gama tukurkansa guda biyu a ƙasa sai ya kafa saƙai ƙwabrin shi wa fakhzaihi da cinyoyinsa Allah ko ina suka cewa shi da irin wanda zaman haka ba ya irin wannan zama an hana irin wannan zama shi ne aka ce ma zaman shi irin yadda kare ke yi ko لا إله إلا الله وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه يا هنا متن وكما نمج أنت الرجل ناشئ نمج دمتشي يشون هدا ذراع سبدا بيو افتراش السبع إرن يندا dabbobin daji ke yi ko irin kwancin damusa ko zaki yawa ta an fahimta ya hana shi ne mutum ya haka kun wa kana yaktimu salata bit taslim ya kasance yana cika sallah da sallama ne ya gama sallah yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akhrajahu muslim muslim ya rawaito shi walahu illatun hadisi yana da wata yar illa sai dai hadisi ne ingantacce a wajen musulmi amma illar da ya da shi malam mai wannan littafi ya yi nuni musulmi ya fitar da wannan hadisin a ruwaya abil jauza'i an aisha wa abul jauza'a lam yasma min aisha aka ce shi abu jauza'a din nan bai ji wannan magana daga aisha ba kenan tsakanin shi da aisha akwai wani shi ake ce ma kita maimakon ya ce ya ji daga wane shi kuma wane nan daga aisha sai ce shi sai aka daga kai tsaye ce daga aisha to wasu suka ce wannan shi ne illa haka aka ce kamar yadda ma an illanta cewa shi musulun ɗin da ya rawaito shi ta hanyar auza'i ya rawaito shi ne ta hanyar rubuci ba ta hanyar sauraro ba ta hanyar rubutu ba wai ya ji ba a'a ta hanyar rubutu ne ana duk ƙa'idodi ne na malaman hadisi wanda wannan hadisi a cikin shi akwai bayanin siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda ku gane ni ina sallah ana bude sallah da kabbarar harama ko wajibi ne akan liman da mamu da wanda yake sallah shi kadai mutum ya yi kabbara da lafazin mai ya yi kabbara da lafazin eh Allahu akbar babu wani lafazin da yake isa in ba wannan ba manzal sallallahu alaihi wasallam yana cewa tahrimu hat takbir abinda ke haramta sallah abin nan magana cikin sallah shine kabbara da an kabbara shikenan wa ni bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar da Allah su tabbata a gare shi da babansa anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yarfa'u yadayhi manzo Allah ya kasance yana daga hannuwansa hada wa mankibaihi daidai da kafadunsa idan ta hasala in zai bude sallah wa idza kabbara lil ruku'i in zai kabbara da lokacin da zai kabbara daga ruku'i shi ma yana yana daga hannunsa ma'ana lokacin da zai bude sallah yana daga hannuwa wa idza kabbara lil ruku'i in zai kabbara domin yin ruku'i yana daga hannuwa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in ya dago kansa daga ruku'i yana daga hannuwa wuri nawa kenan uku wa fi hadisi abi humaydin a cikin hadisin abu humaydin hadisin wancan mutabakun alaihi ne inda abi dawuda wajen abi dawuda yarfa'u yadayhi hatta yuhaba bihima mankibaihi yana daga hannayensa sai ya daidaita su da kafadunsa sun mai kabbiru sannan sai ya kabbara wali muslimin a ruwayin muslim an malik bin al-huwairis daga malik dan huwairisi radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi na hau hadisi bin Umar ya zo da kwatankwacin hadisin Abdullahi ɗan Umar lakin ƙala sai dai shi Malik bin Huwairis ya ce a cikin hadisin nashi hatta yuhadiya bihi ma furu a uzanaihi mana sai ya daidaita su ga rassan kunnuwan shi haka daidai kunnuwa lokaci kuma daidai a hudunsa duka ya tabbata wani hadisin na nuna mana ana son daga hannuwa a a daidaita su da kafaɗu a lokacin da za a buɗe sallah ma'ana lokacin da aka kabbar harraman sallah da kuma lokacin da aka kabbara domin ruku'i da lokacin tasowa daga ruku'i waɗanda su ne wurare guda uku waɗanda ake son daga hannuwa daidai kafaɗu a cikinsu shi yasa Muhammadu bin Nasar al-Marwazi yake cewa malaman amsa sun haɗu akan haka sai dai mutanen Kufa sun saba ma Hanafiya cikin ɗaga hannuwa a inda ba wurin takabiratul ihrami ba suna kawo dalili da hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga Ibn Abbas cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayensa lokacin bude sallah sannan baya sake daga su amsa akan wannan magana daga hannuwa a wurin da ba kabbara ta bude sallah ba ya tabbata oh yanzu da ya tabbata kenan ba matsala mutum yana iya yin shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah